من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sake haɗa ma wannan majalisi mai albarka majalisin da yake cikin masallacin jami'ar rahma kan titin maiduguri a garin kano a inda muke karatu a cikin littafin hisnul muslim a yau za mu tashi darasi na 52 ko a darasi na 52 a cikin wannan littafin mai albarka wanda yau muna biyu ga watan rabiul awwal hijira annabi tana 1448 wanda shi ya daidai da 14 ga watan 8 miladiya 2026 wanda muna cikin babin da yake mana bayani akan addu'o'i da ake na alkanut a cikin sallawuti wanda bayani wancan satin ya gabata nabi ya koyar da jikansa alhassan ibn ali ibn abi talib yadda zai karanta alkanut a cikin sallar wutiri sallar da za a yi ta ƙarshe a cikin sallolin nafila na dare wadda wannan sai ka kwanta kai bacci ko kuma idan sai ka tashi daga bacci za ka yi daga nan kuma sai ka tafi sallah asubahi to duk da haka ana yin alkanut kuma a sallah ta farilla idan wata matsala ta taso gari yan ta'adda sun damu mutane to duk ga baki ɗaya sai ku dinga yin alkanut a sallah ta farilla ko magariba ko asubahi ko azhar ko la'asar ko kuma duk sallolin ma za ku iya yi guda biyar Allah ga ‘yan ta'adda sun dami, Allah ka ɗauke mana nutsa, Allah ka yi mana maganin su. Ko kuma a'a kana da wata abu kai kai kaɗai fasinal da ya dame ka, da ya taso maka, za ka aurar da ‘ya'yanka ko gado ba kai ba. Kuma yanzu an ɗora mutane gado, iyaye su suke gado, samari ka san yanzu a ce ake duba ma wai wani irin kayan ɗaki aka zuba mata, haka zai biya abokansa. Wani irin gado nawa aka yi mata set nawa aka yi mata na kujeru duk to kai abun ya taso ma kaga ya zama jihadin iyaye ke to baka da kokobo to sai ka tashi ki ta kalkano ya ubangiji ga hikima aure ya taso ya ta ko ban su yi komai ba ko ban gama komai ba sai ka ce alkanu ta ci amfani sai kana addu'a ta wata matsala a sallar farilla ita ake yin wannan matsala ta taso ma amma alkanut na sallar wutiri shi za ka yi kullum ko da matsala ko ba musa ko da bukata ko ba don haka ya koyar da wato jikansa alhassan ibn ali amma annabi yana yin alkanut idan akwai wata abu da ta taso so haka idan kana da wata kwangila da ka sa a gaba ka sa ka nema kana jiran a sama hannu ko ka yi kwangilar ba biya ka kudinka ba to sai kai ta alkanut ta sallar farilla isarrar farilla kai ba kai bane liman sai ka ga liman liman akwai wata gagarumar hidima ba a gabana a sa a cikin alƙalu to sai ko a sallah asuba ko a tashi sa idan kuma kai ne liman din shi kenan ko taroro abin ya zo cikin daidai sai ka zama cewa kana ta kana ta jefa ta idan duk baka samu wannan damar ba to alƙanutun mutiri ka dinga yin su koyaushe kai kai kai ta faɗa in kai wata a sallar farilla ba a san a wuce wuta akan bukata in sallar in alqanum ta sallar ta sallar da farilla ce ba a san a wuce wata daya ne haka annabi yake ana yin watan ko kuma kafin watan bukatar ta biya ko matsalar ta tashi sai ka tsayar da ita amma ta wuturi zaka ta yi ba adadi amma munan duk yawanci ba ma yin alqanut sai sai sai sai da ramadan sai a tarawih ko a tahajjud wani tun bara bai sake mutu alkanu kuma yana da bukata to haka ka dinga yi alkanutun nan ba ta na ba ku labari mutum satin in dai ka yi ta akan wata cir yana yi to sai amma haka Allah ya ɗauki annabi ya koya mana kuma tabbas duk mun gani mun gwaggwada sau haka ka gwada kwangila ce wata damuwa ka ce a wata abin nan ce ta tsaya ma zage ku a sai ka yi kai da abin da ka yi da larabci ya rago duk da yaran Allah da yaran da Allah ya hore ya san yaran kuma yana fahimta dan da yaran ka ma sai ka fi yi ma bayani haka bane sai ka fi yi ma dalla dalla ba abin da Allah yake so irin dalla dalla wani babban malamin malam dalla dalla Allah ji kansa da rahama eh saboda haka ka yi alƙarutu dinga yi wannan sunan mun tsayar da ce to mun faɗi irin wadda addu'a da manzala ya koya wa jikarsa yau kuma Allah zai kawo mana alƙanutun da wato annabi ya koya wa Esther na Fatima babar jikan ko da Esther da nana Aisha ya koya musu da Esther da nana Aisha ya koya musu waɗannan addu'o'i ga suna. Kamar yadda Nana Aisha ta ruwaito mana, sannan Nana Fatima ‘yar annabin ba za ku dinga jin hadisin ta bayawanci, ita tana jin kunya. ta buɗe baki ta ce baba ya ce saboda haka sai ta bawa ragowar 'ya'yanta da mijinta inda aka ɗin ƙirga hadisan na na fatima za ka gasu 'yan kaɗan ne ko amma dai wato domin ba wanda take da baba a duniya da take tunƙaho da shi a wannan lokacin irinta don ɗan uwanta duk sun mutu zainab ta rasu ƙayya ta rasu ummu kulsum ta rasu kananan maza da mutum suna yara suka rasu ita kadai ce ta isa ta ce babana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawanci ta tashi ba ta cewa kala rasu sai ta ce babana ya ce babana ka so shi sa sai ya zama cewa yana daga cikin ni'imar da Allah ya mata lokacin da annabi zai wafaci yana kai shimfidar rasuwa sai ta zo duba shi sai ya ce zo matso ta miko kunnanta sai ya rada mata wata magana na aisha tana sai ya rada mata wata magana na aisha ta ce sai na ga ta koma tana ta kuka da annabi ya ga hankalinta ya tashi sai ya sake cewa matso sai ya sake kama kunnanta sai ya rada mata magana na aisha ta ce sai na ga tana ta dariya ga kuka ga dariya Nana Aisha bayan Nana Fatima ta tashi sai ta bi ta tace me Allah mai annabi ya ga miki kike kuka kuma kike dariya tace ko amsa bata gama ba tace mun komai ba sai ta tafi bata ga mata sai bayan da manzala sallallahu alaihi yayi wafati sai Nana Aisha ta sake mata magiya tace na ga miki Allah na tambaye ki kin ƙigiya amma yanzu annabi ya yi wa faci in ma sirri ne yanzu ake ƙigiya sai ta ce haka sirri ne amma yanzu zan ga lokacin da baya ta ce raɗar da ya min ta farko cewa ya yi da ni kin ga wannan kwanciyar da ni ba zan tashi rasuwa zan annabi yake gaya wa yarsa ta ce ba zan ba ta tashi ba wannan rashin lafiyar ba ta tashi ba ce ta ce wannan ne ya sa na kuka ta ce kuma maganar da ya gaya mace a cikin kunna sai ce da ni a cikin iyali na kaf bayan na rasu wanda zai fara biyo ni da zo ta da ni ke ci kuma ke ce shugaban mata a aljanna ta ce wannan ya sa ni farin ciki su haka annabi da ya rasu a cikin rabiul awwal watan ta shida cikin ramadan ta kuma ta rasu tsakaninta da manzan Allah wata shida kuma ita ce first lady a cikin aljanna matan duniya kaf ba na maza mana annabi ba na duniya kaf ita ce shugaban mata a aljanna na na fatu ne ke yar annabi yar gata ƴaƴan annabi kuma kaf ba wanda ya kama da annabi kamar katsa da kara irinta a ƴaƴansa na ciki a ƴan uwansa akwai wanda suka ɗauko kamar su kuma su Ja'far su Qutb dukkan masu dai da annabi amma ƴaƴan da annabi haifa ita na na Fatima ita ce ta yi gaba da annabi sak ba wai a siffa ba har a halaye kai tafiyar annabi yadda annabi yake kamar yana sako haka haka tafiyar ta ciki Allah ya daidaita gidanta a bayan gidan annabi wanda ya je madina masallacin manzannin su inda ake tsayawa a ziyara kabarin annabi ai ana ganewa in aka to wajen ziyara ba za ka ga yan kewayen nan wajen guda nawa ne ha na farko guda uku akwai ko na biyu guda uku wanda akwai babba annabin nan ne inda kabarin annabi wasu suna tsaya na farkon ba nan bane kabarin annabi ƙofofin za ku gani akwai kewaye ɗaya biyu uku ƙanana akwai kuma babba a wajen karo na biyu kamar wannan ƙofar da ƙofar ce misali ka taho wajen ziyara haka wannan ƙofar an mata kewaye haka wani ring kamar haka ɗaya biyu wannan ba da aka zo sai aka yi na farkon babba na biyun ƙarami na ukun ƙarami a saman babban sai aka sa haza kabarin rasulullah wannan shine kabarin annabi wasu suna tsaya sun dauka a watan kofar ta farko ne to wannan inda mutane suke fara tsaya nan ne gidan sayyidina nan ne gidan na nufa a lokacin ba cikin masallaci yake ba so haka annabi ya fito yakan kai mata ziyara an fahimci magana ma'ana duk wanda ya dace ya je wajen ziyara da wanda ya shiga rauba to kana tattaka inda annabi ya yi rayuwarsa ne ana ganewa har da nan ɗin inda kuke tsaya wajen ziyara idan ka kallo daidai kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam inda kake tsaya ka gaishe shi in ka juyo ka kallo baya za ka ga wata taga da katako mai irin wannan fenti da kyamara ta loko tana ɗaukar mutane nan kuma ɗakin na na hafsa ne matar manzan Allah lokacin da sai na umar zai ƙari kun san nan inda ake za a yi ziyara ƙari ne ba nan ne asalin masallacin ba sai na umar ne ya ƙaro ya ƙaro ya shiga cikin masallaci saboda ya ga masallacin sai ya mutane kana to wannan har a ciki sai da ya karɓi ɗakin na na hafsa cewa za a ƙaro faɗin masallaci ta ce to abin mata taga ta dinga ziyartar mijinta ta nan haka sau haka dattanin tagar koda da mutane za ta tsaya sai ta yi wa annabi sallam daidai kabarin annabi haka su haka sai ta tsaya ta gaishe da mijinta akwai ma'alim a cikin masallacin manzo Allah ya kamata duk kowane musulmi ya sani ina ne da ina dan ka sa'a in kai sa'a zaka taka ko zaka zauna inda manzo Allah ya zauna cikin roba gabaki daya wanda ya shiga roba ga baki ɗayanta ita ce asalin ginin masallacin musamman duk inda ka zauna a roba annabi ya zauna annabi ya salla wajen sahabban manza shi sa ka ga yanzu shiga ma sai da rijista ba kowa da ka je ba za ka shiga roba a sai ka yi rijista in dai ka shiga roba ko ka je ka zauna ko ka taka ko ka yi sallah inda manza Allah ya sawa ka karke wasa a wajen waje ne mai tsada ko nawa kake da shi ka bayar ka je kuma a cikin rawar nan manzo Allah ya kiya mana cewa ko wani waje na shaje a mafana duk wanda ya dage a wasu za su je umara ku gane ku shiga rauba kun kun je ku nemi fila ko ta fila irin inda kuka ga agogon nan kun ga yadda agogon nan yake a daidai nan an rubuta cewa ustuwa na Aisha da Shakiya yadda kewayen wannan wannan wannan agogon yake haka kewayen farin an rubuta cewa wannan ita ce filar da nana Aisha take zama ko wannan agogon ko wancan kamar tsawon haka kana tahowa cikin roba zaka ga ya kalle ka an sa wato ustuwana ta Aisha to wannan wajen manzo ce duk wanda ya zauna ya zo wajen ya na nafila raka uku ya roki Allah bukatarsa manzo Allah ce tabbas duk abin da ka roka za a ba so ga duk wanda ya je umara ya shiga roba ya yi ƙoƙarin za ga wajen amma a cunkushe yake saboda wannan hadisi a ƙasar kowa an faɗe shi saboda kowa nan ɗin yana da bukata haka in ka je ka tarar da a cinko sai ka tsaya waɗanda suka ɗan a wajen suka gama sai ka ɗan taɓa ɗan baka dama kai ma in yake sai ka ce masa cewa la yi muna haɗuku ka gaya masa a ta yi hibban da aka yi ma hibban da nafsu in wani kana gaya masa zai tashi tunda shi ma yi so yake abin sau haka sai kai ma ka yi nafilarka in ka ɗaga hannu ka roƙa na na ishi ta ce manzala ce wannan wajen wajen amsa addu'a cikin masallacin manzala cikin rauba su suna na fatima duk annan suka yi rayuwarsu sahabbai duk annan suka ka samu ka tafi da wani wanda ya san ma'alim na madina gurare masu tsada a nuna mama ga inda annabi ya kaza a cikin masallaci akwai inda annabi ke zuwa ya kwanta ya sha ruwa ya kwanta ina matar da ake ta rigima da malam Ibrahim ana zancen ya ce ta cire kwakwarkwata kwai waiwai an gane ko ummu haram gidanta yana cikin masallacin manzana gonar abu talha ana ce ta bairuha ko bairuha tana nan ciki annabi yakan tashi daga nan ya tafi can gonarsa gidan gona ce ya sha yana da rijiya mai ruwa mai daɗi mai sanyi ya ci dabino ya sha ya kwanta ya bacci a nan a nan gidan umu haram take wadda ake cewa manzala sallam tana tana dubawa annabi abin nan an gane ba to wannan wajen yana yanzu tausi'a da ake buɗe masallaci yan shigo da ita kuma daidai rijiyar da annabi ke zuwa shawo ya kwanta tana nan har yanzu sun mata alama har sun rubuta da sun mata yanzu wani tayin ne a wajen suka yi masa mai ruwan makuba kewayen yanan annabin nan yake kwanta an ka samu kai maka shi kwanta ko kai sa'a kwanta daidai da annabi kwanta a daidai kofa ta 22 bayan masallaci wanda ya je ga masallaci to kofar tana can ƙarshe inda zai fitar da kai wajen wanda yake a masallacin mata ko inda mata suke kofa ta 22 sun rufe wajen da kafin amma ba za a yi sa'a in kai sa'a za ka je ka tadda akwai 'yan bavaria 'yan mutanen pakistan da misira ɗan zuzo cire shimfiɗa suke musamman in ba ma'aikaci a wajen sai aka gani kunan kaɗai ne aka kewaye da tayin mai makuba purple in kai sa'a ka yi sallah a wajen akwai a bayan ka akwai ruwan zanzan sai ka ɗauka nan ne ita ce rijiyar ka ebo ruwan ka sha ka kwanta a wajen ko da na sakan biyar ne in an zuwa da shi ka dai ka kwanta in kai sa'a dai akwai ma'alim akwai ma'alim akwai inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zara kafar sadin nan da shi da su Abubakar da waye da waye da Umar da manzo Allah ya dinga cewa su shigo su yan aljanna ne su shigo yan aljanna ne duk ka je Madina Allah ya hada ka da wani daga cikin wanda suka san wannan ka kai ka wannan duk yana da kyau duka san wannan bisa zaka samu wasu kasashen in za su tafiya sai sun kirdaji lokacin da malamin su yace zai shi umara kowa sai ya biya kai wasu ma ba haka ba hadawa suke sai su haɗa kuɗin lokacin da malam muna son mu je umara malam ina fasfo ɗinka sai su biya sai su duk kunnan kuɗa haka ma a maka akwai wuraren ziyara da yawa mutane ba su da hanyar muka sa'a muku sami ku ji mutane akwai wanda misira din nan da mutanen pakistan ba sa jin tsoron aljihunsu sai su ɗauki nauyi har inda hanyar da manzo Allah ya yi jira har khaymar ummu ma'bad wanda annabi ya tsaya a wajenta ya sha nono ta dinga siffata manzan Allah sassanin duk akwai guraren an fahimci maganar a maka ina manzan Allah in kuka ga inda na dutsen da ya hau ya da shi da abubakar suka fake kwana uku don su yi hijira Allah sai ya sai abin ya hajjin jina wa manzan Allah da sun sha wahala wallahi yanzu wani aka bashi miliyan da ba zai hawa ba amma nan annabi hau ya shiga ya kwana uku kafin ya tafi shi da abubakar sannan suka gangaro in ka je ka ga yadda wajen yake ba haula wala quwwata illa billah Allah ya saka annabi da alkhairi Allah ya ba mu darajar shi sama a cikin cikin saboda haka nana Fatima da nana Aisha su suka rawaito wannan hadisin manzo Allah sallallahu yake cewa idan kun yi wutiri yake cewa da yassa in kin sallaci wutiri ki yi wannan addu'a ma'ana kenan ana yin ta a cikin alqanut ko kuma za ka iya yin ta ƙarshen a cikin sujjada a wuturinka na ƙarshe raka a ƙarshe da kake ta wuce ko a cikin sujjada ko kuma a zaman tayya kafin kai sallama za ka karanta wannan addu'a waka ana karanta a cikin zikirin da ake na cikin sujjada don manzo Allah ya umarci yarsa da nana Fatima da nana Aisha matarsa cewa idan kun yi wuturi a ƙarshe ku karanta wannan addu'a a ta nan nana Aisha ta rawaito sannan sayyidina Ali dan Abi Talib kun gani da nana Aisha ta rawaito ita nana Fatima ba ta rawaito ba sai ta ga mijinta shi yake ba mu hadisi amma ita aka umarta ita aka koya sau haka a wannan ruwaya za ka ga sayyidina Ali ne ya rawaito hadisi ne ingantacce wanda yana cikin wato littattafan sunan ashabu sunan guda hudu su suka rawaito hadisin Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah duk sun kawo shi Imam Ahmad ma ya kawo hadisin a cikin musnad ɗinsa hadisi ne ingantacce manzo Allah ya ce idan kin zo a sujjada ta karshe to ki karanta ki ce Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik ya ubangiji ina neman ka tsare in sami yadda ba ku shi ka ana Allah ka yadda da ni karka fushi ina neman ka tsare ni daga fushinka Allah karka fushi da ka yadda da ni idan ka sami yadda Allah ka gama shine karshen abin da Allah yake bawa yan aljanna in sun shiga aljanna ce kuna da wani buri ce amma akwai burin da ya fi ka samu aljanna ya Allah tunda muka shigo aljanna ai ka game mana komai ce a'a ku nemi dai wani ba shi ne sai ubangiji ci to na tabbatar muku na yadda da ku gaba ke ɗaya ba zan kuma shi da ku ba to wannan ya fi komai daɗi a aljanna ma'ana duk abin da za ka yi an yafe ma Allah ba zai fushi da kai duk abin da za ka yi haka aka yi wa ‘yan badar mutum ɗari uku da sha uku da suka je yaƙin badar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya gaya wa annabi Muhammad cewa ya sanar da su duk gaba ne duk abin da suke so su miƙi kafa su a duniya su yi Allah ya yarda da su ba zai yi musu ba zai ba zai fushi da su dan badar shi sa duk wanda yakin badar dan an ce da annabi yayi kaza sai ya ce a kun manta ne da shi aka yakin badar kamar Hafiz ibn Abi Balta'a da aka ce ya rubuta wasiƙa ya ba wa dattijo ta ga wa mutanen maka cewa annabi zai kawo musu yaki aka kawo ta ta tafi za ta kai kaga leƙen asiri kenan jibril ya sako ga annabi cewa akwai mace gashi gashi gashi hafiz ibn abi balta'a ya ba ta wasiƙa za ta je ta faɗi sirrin annabi ya ce da sayyidina ali da shi da wasu cewa a je a karɓo wannan wasiƙa suka tadda ita a hanya dattijuwa eh akwai wasiƙa da aka baki zaki kai wa mutanen maka ki bamu in ji annabi ta ce ita babu babu komai sai na da ya ce ke ba fa wasa muke ba annabi ne ya faɗa kuma wani wahayi daga sama ko da yake ba mu komai muke tsirara ba abin da mace ba ta so ya mutu sai ya zama cewa kamar ta san za ita ba a cikinta sai ta samu a kitsanta ta ɓoye wasiƙar a kitsan kanta ya gashi ta warware kitsan ta fito suka juya suka koma su sai da umar suka rinda cewa to hafiz ya zama munafiki sai annabi ce ha ba munafiki kun manta da shi aka yakin badar kuma Allah ya ce da yan badar sai abin da suka ga dama an yafe musu mu dai bi kirawo shi dai mutum isirin sa aka kirawo shi yace ya rasulullahi la ba munafinci bane yace ina da dangi na a maka ina san a sako su tsohona kafirai ni kuma ba ni da kowa ba ban isa ba ba dan wasu bane ni ba dan manyan gida ba ne ba da wanda zai kare so nake kure sa su ga nayi musu wata hidima su mun alfarma su sako min iyali na ita amma ba munafunci ne yace kun ji ko ai tunda Allah yace dan badar an yafe masa yi abin da ya gara ma mun san ba munafiki to duk dan wanda yakin badar Allah ya ce ya yafe masa dan aljanna to yaya wani zai zo ya dinga zagin abubakar da umar da usman duk sun yi yakin badar ne duk da su aka yi badar duk gaba ɗayan su yan badar usman dan affan da wasu za su ce bai je yaƙi bai je ba da shi aka taho matarsa umar kulthum yar manzan Allah ba ta da lafiya manzo Allah ya ce masa usman zauna ke jinyarta amma duk abin da za a yi badar da kai to wai ke bada ladan ba annabi yanzu gira man zai kyauta aljanna ba shi yace ya zauna da umarnin manzon Allah kuma da ake yakin badar din abinda duk aka samu aka raba kun san ganima sai wanda yaje yaki ake ba da shi aka raba ganima saboda ka dan badar ne shi ya zauna umarnin annabi ya bi ko ba umarnin annabi ba kuma yar annabi yake jinya ba yar annabi ta cikinsa matarsa da umarnin annabin bai nan ni ya zama ba annabi ce zauna kai jinya amma kai dan badar ne saboda kan an zo kirga yan badar har da sunan sayyidina usman kuma wani ya zagi usman ko ya zagi umar ko ya zagi abubakar ko daga cikin ɗayan sabon misali ba daidai ba ne ni za ka ƙara da shi na abin da za ka ƙara da shi to na na aisha take ce mana annabi ya ce mu karanta wannan a cikin ƙarshen wuturi a cikin sujjada Allahumma ya ubangiji inni a'udhu bi ridaka min sakhati ya Allah ina neman ka tsare ni daga fushinka ya Allah ka sa ni a cikin yardarka ina neman tsari da yardarka ma'ana in samu yardarka mai yawa wanda ba za ta sa ka fishi da ni ba wa bi mu'afatik ya Allah ina son ka yi min afuwa ka gafarta mu ka shigar da ni aljanna Allah min hukubaci ka karka min hukuba ana Allah ka yi min afuwa ka gafarta mu ka bani lafiya ka yadda in yi ma biyayya kar in yi abin da zai jawo min hukubarka wanda zai jawo min ka shiga wuta ana duk abin da zai jawo min yardarka da samun lada ka sa in yi shi nisanci abin da zai jawo min hukubarka wa a'udhu bika minka Allah ina neman ka tsare ni daga fushinka a'udhu bika ina neman tsari da kai ninka daga kai din mana Allah ka kiyaye ni daga abin da zai hada musa kafa wando ɗaya da ni da kai kun gane ba Allah ya ce man adali waliyan ba duk wanda yayi jayayya yayi gaba yake jinin masoyina faƙad azantuhu bil harb to ina shela masa cewa za mu kafar wando ɗaya da shi to wannan shiga kafar wando ɗaya da shi din take cewa Allah ka tsare ni kan mu shiga kafar wando ɗaya da kai dan ba za ka iya ba yakin da ba za ka iya ba ai sai ka a duk marin da ba za ka ba za ka iya rama ba kaka bari yayi mashi to Allah ka tsare ni kar ni clashin da kai dan haɗuwa ba za ta yi daɗi ba shi ne a'udhu bika minka ina neman tsari da kai daga kai din ana kar zan matsala da kai la uhsi thanan alai Allah ina godiya gare ka ina yi ma kirari ina yi ma yabo amma ba zan iya kaiwa mutukar iya ma'ana ina yi ma jinjina da godiya da yabo ba ni ma da kalmomin da zan iya yi la shi ne la uhsi thanan alai ba ni da iyakar da zan tsaya wajen yabanka an ta kama a sanai ta alamarsu sama da yadda kai ka yabi kanka ba wanda zai iya yabanka irin kanka da kanka kai ne za ka yi shi sa zaka ji Allah da kansa yana cewa alhamdulillahi rabbil alamin shi ya yabi kansa da kansa mu da muke karantawa kawai tisawa muke ba mu muke yaban ba shi da kansa yake cewa alhamdulillah rabbil alamin shi yasa zaka ga cewa a cikin sirrin yabo da godiya da kirari ga Allah ba kamar Fatiha aka ji babban malami yana cewa bi sirrin Fatiha malam Nasiru Kabara mai masa rahama in yi addu'ar yayi sai a ce sai ce me sirrin Fatiha Allah ka amsa mana dan sirrin da yake cikin Fatiha to in ba ka da iya kirarin da zaka yi ikirarin da Allah ya yi wa kansa ikirarin da Allah da kansa ya masa idan ka karaɗe surorin alkur'ani guda 110 daga baki ɗaya daga fatiha ɗin zuwa nashi duk ga baki ɗaya abinda ƙur'ani yake magana ga baki ɗaya yana cikin kwatanko cikin fatiha sura 113 duk magana da take tana cikin alhamdulillah rabbil alamin har zuwa wala dhalim ita kuma fatihar surori ayoyi bakwai ita kuma ga baki ɗayanta tana cikin aya guda ɗaya iyaka na abudu wa iyaka na sta'in shi ke na abin da ya kawo mu duniyar mu bauta wa Allah in muna neman taimako ko mu tambaye shi shi da manzo Allah ya kawo mana magana a dukkule a cikin hadisi yace idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah ko bukata ce da kai a wajen wani da kake so ya biya ma wanda zai iya biya ma ga yawa Allah tukun Allah za ni wajen wani na san ba ni bashi Allah ka sa ya zai ba ni in ya ba ni kuma Allah ka biya mu yi addu'ar sai ka ce in ka ga bai baka ba to Allah ya tabbatar akwai matsala sai ka ce to Allah ba ni ka taibi ka tafi wajen Allah ka tafi a masa kana zaune sai ya kawo ta inda ba ka so idan ka ga mutum yana biye-biye wajen addu'a ka bai san mai Allah za ka faɗi kirawo sunan Allah ka yi tuntuɓe tuno da Allah ciwon kai ya Allah dama anan ma dama kowa ma Allah yake kuma cin ya wayo Allah na ko shi kadai ma Allah na sanci an shiga damuwa ke amma idan kana da bukata ka san waye Allah ka karanta Fatiha ka kalli ma'anarta nan mun sha fassara ta ka kalli ma'anarta me take cewa me take cewa ka ce alhamdulillahi rabbil alamin ka yabe shi ka gode masa arrahmanir rahim nan ma kana sake jinjina gare shi maliki yomi ta ce komai nasa cewa ka har wannan bukatar da ka za ka faɗa ta sace da bukatar da kai din nasa ne ma'ana san da kake karantawa ka kallo ma'anarta kuma ka kalli bukatarka kun gane har yanzu wato ina na san ku gane yadda ake wa Allah magiya da zikirinsa da abin da shi ya koya mana wato yawanci za ka ga wasu ba sa gane yaya ake roƙon Allah ne sai a daɗe ana yi tare da wannan ma ibada ce amma sha yanzu magani yanzu ka yi tawili manzala duk abin da zai yana tawilin ayar ƙur'ani sai ka ɗauka ka manne da bukatarka alhamdulillah ya rabbil alamin da manzala ce za ka roƙi Allah ka yabe shi ala inna rabbakum yuhibbu thana Ubangijinku yana son a yi masa kirari, to ba kirarin da ya kai alhamdulillah ya rabbi al'alamin ar-Rahman rahim maliki yawmiddin a ciki gaba gida. Kirari ne da ya da godiya da kincina. To, sai ka zo kuma sai ka ce, Iyaka na abubuwan iyaka na Allah, addu'a, ibada ce, Allah kai kaɗai nake bautawa. abinda zan roƙa ki kaɗai zan roƙa kuma ba wanda zai taimaka min a kai sai kai to ka miƙa komai ga Allah to ihdina as-sirata al-mustaqim har zuwa kashi ita ce addu'a da kace ihdina as-sirata al-mustaqim kai kuɗi kake so nan kuma ana cewa ihdina ka shirye mu ko to ai kuɗin kenan Allah ɗora na hanyar da zan samu wannan kuɗin na wancan jari da nake nema da aiki da nake nema Allah ɗora na hanyar da na fi za ta bulle samu shi ne ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim Allah hanyar da zan samu aiki amma na halal dukiyar da zan samu ta kware ba ta hanyar da zan zama cewa nayi saban ka ba ko nayi kaza ko nayi kaza wanda za ta jawo fushi bukatar ka ba ta fito ba ka sa bukatar ka tare da cewa tana magana ihdinas siratal mustaqim masu tafsiri za su ce ma hanyar mutanen ba yahudawa ko ba haka bane to kai amma a bukatarka sai ka ajiye wacce sai ka dauko bukatarka ce ma aiki qur'anin da ayoyin za su ma daidai da abin da kake so shikenan kamar yadda nake duk wanda ya san mal nasir kabara in ka je ma addu'a sai cewa kai sai karanta ma fatiha shi Allah lafiya nake so lafiyan nan kuma ita ce mutanen kirki suke samu su bauta ma ni ma a bani dan bauta ma daidai yadda ka dauke shi manzo Allah ce wanda alqur'ani bai masa bai shafe masa bai bashi lafiya ba bai biya masa bukata ba abin da zai biya ba haka alqur'ani annan zaka din ka tsaya nan shikenan akwai wanda fatiha kawai yake in ka je bukata ka baka da lafiya fatiha zai karanta ma in ka je ka ce aurenka ya mutu kana son matarka da dawo fatiha zai karanta ma in ka je ka ce gidanka ya rushe fatiha zai karanta ma in ka je ka ce kuɗi kake so fatiha zai karanta ma haka wani ce to kai dai ka karanta komai fatiha fatihar a nan komai yake ƙur'anin ka tukan a cikin fatiha yake in dai da gaske ka yarda da cewa iyaka na abudu wa iyaka na sa'i to Allah zai biya maka ku fahimci su sai da aka yi sifili wajen ɗari nawa fassara fatiha fassara ta kawai har sai an ɗauko ta an sa ta daidai kana sai da rodi to ga yadda za ka sai da rodi a babura kake saiwa gashi ne yana cikin fatiha an gane haka za a dinga ka fahimci Allah din ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la sai ka zauna Abdullahi dan Mas'ud yace kai wallahi ko allura ta ce ta wadi ban ganta ba yace na gudu Qur'ani zan gano zan ga inda take ba haka bane sai ka shiga Qur'an ka sami wato sirrin Qur'an ka fahimci ka fahimci Allah in Allah ya yadda ka gane shi wallahi ka huta Allah ya sa mu gane Allah ya yadda mu gane shi sau haka yabon Allah sai Allah eh sai kuma wata addu'ar wadda wannan sayyidina Umar ba maganar Annabi bace sayyidina Umar ne yake yin alqanutu a cikin sallar asbahi sai yake yin wannan addu'ar wanda shine muke amfani da ita a malikance alkanutun da ake ta sallah asuba ana yin ta bayan an dago daga ruku a raka'atin Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka ya Allah muna neman taimakonka muna neman gafararka wa nu'minu bika min imani da kai wa natawakkalu alayka mun dogara da kai wa nakhda'u laka mun kaskantar da mu kan mu a gare ka wa nakhla'u laka muna biyayya gare ka wa nakhla'u laka wa natruku man yakfuru duk wanda ya kafirce ma Allah ba ruwan mulki to shi mala ya kawo ta gata nan bai kawo farkon ba sai kawo yace Allahumma iyyaka na'budu ya Allah kai kadai muke bauta walaka nusalli wa nasjud sallar da muke da sujjada da muke dan kai muke wa ilayka nas'a gaggawa da muke yi da wajen biyayya zuwa neman yaddarka ne wa nahfi muna sauri dan mu samu yaddarka narju rahmataka ya Allah muna kaunar rahmatka ونخشى عذابك من تسورا عذابك إن عذابك بالكافرين ملحق دومن أز ملحق دومن عذابك أنا رزقك ديت الكافرين باسا سام الرحمة اللهم إنا نستعينك سيكا وتقرشي الله منا نيمن تيمكونك ونستغفرك منا نيمن كغافر تامنا ونثني عليك الخير منا يبون الخير غريك ولا نكفرك بما كافر تيمك ونؤمن بك من إيماني لكي ونخضع لك mun kaskantar da mu kanmu gare ka wa nakhla'u man yakfuru duk wanda ya kafirce maka ba ruwan mu wannan kirari ne da yabo ga Allah sannan da neman gafar Allah wannan zaka samu duk wanda ya karanta ahlal da ashmawi da isiya irin lokacin da ake karanta fito kawai na malikiya zai ga cewa an ba da wannan alkanutun ana yin ta a sallar asuba zaka ji idan kuma asirri malikiya asirri suke bayan an gama karatun fatiha da sura a raka'a ta biyu kafin a yi ruku sai ka ji man yayi duk har yanzu a cikin masallacin wasu masallatai musamman na cikin gari suna yi idan aka yi gama karatun fatiha aka karanta sura a raka'a ta biyu sallar asuba sai ka ji liman yayi shiru bai tafi ruku ba karka ce ko rabkan wai a'a ba rabkan abun baka sani ba wannan karatu yake wannan alkanutun yake sannan sai ka ji ya ce Allahu akbar kuma a sirri ake a malikance amma mai imamu shafi'i suna yin ta su kuma sai sun dago daga ruku sannan su a fili suke kuma za a daga hannu a shafi'iya ma idan baka yi ba ma sai ka yi sujada ka bali ko ba ne rabkanuwa ka ba sunna mai karfi an gane wannan asar ne na sayyidina umar sayyidina umar ne kuma sayyidina umar mun san cewa shi ma maganarsa hadisi ce sunna ce manzo Allah yake cewa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di na umarce ku ku dinga rike sunnata da sunnan halifofi na shiryayyu da zasu zo bayana su waye halifofin sa su su hudu Abubakar Umar Uthman Ali sai annabi ya tabbatar cewa su ma magana su sunna ce so haka sayyidina Umar yanzu nan da ya bada wannan asar ake ce masa asar nawa na Umar bin Al-Khattab ma'ana sunnar da sayyidina Umar ya kawo ta kamar da ya kawo mana sunnar sallar tarawih zalla yayi so daya so biyu bai na uku ba sai fasa ayyukan duniya sai da sayyidina Umar ya zo wannan tarawihi da muke yi ta Ramadan shi ya haɗa mutane saboda ya zo masallacin annabi sai tarar da wancan yana yi shi kadai wancan su su biyu suna yi wancan sai masallaci ya rude kawai wannan yana suratul baqara wancan yana ali imran wannan sai sai na Umar ya ce me zai hana a haɗu bayan liman guda da a dinga yi shikenan aka haɗu kuwa Ubay ibn Ka'ab da sauran manya-manyan hafizai su suka dinga jan mutane sallar tarawih shikenan sai na Umar ya ce wannan sunna ta yi ko kuma sunna ce karka ce ai annabi bai yi annabi ya taba yi ya tsaya annabi cewa yi baya gudu gudu yake kada a ci gaba dan da ya ranar daren farko da annabi yayi sallar tarawih aka aka yi washe gari wannan ya ga wannan wannan washe gari sai aka aka fi na jiya yau annabi sake washe gari sai masallaci ya cika fud aka cika masallacin musa annabi ya lego ya ga masallaci ya cika sai no sai koma bai fito ba sallah asuba sai annabi ya ce na lego na gan hukunci na ki fitowa ne dan kada Allah ya wajabta muku ta kaga tausayi ne bil mu'minina raufur rahim yana tausayin mu'mini yace dan kar a wajabta muku ta tunda shi akan kansa wajibi ce Allah ya ce ya ayyuhal muzammil sai ce ne qumil layla umarni ne daga wajen Allah kai annabi ka dinga kiyamul layl umarni amma kai sai aka ce ma ce sunna ce amma shi a wajen annabi wajibi ce an gane shi sa baya bari dan Allah cewa yi wa minal layli fatahajjab bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka min maqaman mahmud ka dinga yi zan baka wani matsayi wanda kowa sai ya gode ma shi sa annabi baya da yana sallallahu alaihi wa sallam to darasi na gaba zikru aqib as-salam min al-witr akwai zikirin da ake so in ka gama wutiri kuma zaka yi shi wanda da yawan mu ba ma yi ka gama sallar wutiri kai shafa'i kai wutiri to akwai addu'a da annabi yake akwai zikiri da ake kana sallame daga wutiri akwai zikiri da ake so ai wanda da yawan mu ba mai ko ba haka ba mala ya kawo mana yake cewa subhanal malik al quddus thalath marrat والثالثة يجهر بها ويمد بها صوته يقول رب الملائكة والروح wannan hadisi sahabbai da yawa sun ruwaito su daga ciki akwai Abdurrahman ibn Abza akwai kuma Ubay ibn Ka'ab Ubay ibn Ka'ab kamar yadda ya zo a cikin sunanin nasa'i da abu dawud da daru kudai imamun saddina labani ya inganta hadisi wajen cewa manzo Allah sallallahu ya kasance yana yin mutiri da raka'a guda uku yakan a raka'a farko sabbih isma rabbikal a'la a raka'a ta biyu sai karanta qul ya ayyuhal kafirun a raka'a ta uku sai karanta qul huwallahu ahad sai ubay dan ka abi yace wa idza sallama idan ya sallame a raka ƙarshe din sai manzo Allah ce subhanal malikul quddus subhanal malikul quddus ba biyu ba kenan ta uku sai ce subhanal malikul quddus rabbil malaikati war ruh ta farko da ta biyu zai ce subhanal malikul quddus a hankula subhanal malikul quddus a fili da yake ta uku sai buɗe muryarsa manzo Allah ya kuma ja سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح أتأكن شيء كارة ونا كارسة رب الملائكة والروح أما تبركو سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس لو بسيتي سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح ونبي تبين ونا تدكي وتدكي شكرا تأشيرن كان أوتي ما بكتب to gashi sunna ce daga wajen manzo Allah sai ka muhaddaci in baka haddace baka dauki littafin ka yau wucirin ka da zaki ko da kana yin shabai da wuciri a masallaci to kana yin wucirin kana cewa assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah sai ka ce subhanal malik quddus subhanal malik quddus na uku sai ka bude ba dai aka manzo Allah yake bude muryarsa ya ja kuma subhanal malik quddus rabbil malaikati war ruh wannan shi ne san manzan Allah sa'adatuna mashrutatun bittiba wa in tuti'uhu tahtadu walakum fi rasulillahi uswatun hasana abinda annabi yayi kai a dauko littafin ka a ce kai kaza kai kaza kai ka kutanta sunna kaza kai kaza na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sawaka wannan zikirin ba a yi sawaka yau daga yau ka fara a wata sunna ka samu sabuwa wanda shekara ka kaza ba ka yi ka koya wa matarka kuma ka koya ƴaƴanka kun san ba wai wai sai malami ne zai koya zalla ya ce ballighu anni walau aya duk abin da kuka ji an ce na fara ku sanar ko ko hadisi dai ko aya dai kuma ba abin da zai je ma kabari kai ta samu lada irin ya da ilimi shi sa karka bari wai sai sai ka zama malami za ka yada kawai yanzu ka iya wannan in ka ga matarka ta koya ƴaƴanka baka san inda zai tsaya kana kabari isan da aka yi sai ka samu haka ba kaka ce wai sai ka zama malami da kaji abu wanda yake na karuwa ne ka koya mutu to yaya wutirin yake sallar wutiri ta tabbata a cikin irin wanda manzo Allah sallallahu yayi kala wajen biyar ko shida wanda kai ma wata ran kai wannan yau kai wata kana farawa daga raka'a ɗaya tak ka tashi ka karanta Fatiha da kulhu wallahu in ka ga dama ka hada da falaki da nasi in ka sallame kayi wuce takan yi zama raka'u maza Allah yake yi raka'u maza Allah ce wanda zai wuce da ɗaya wanda zai da uku yayi wanda zai da biyar yayi wanda zai da bakwai yayi wanda zai da tara yayi wanda zai da sha ɗaya na na shi cike cewa manzon Allah a rayuwarsa ba Ramadan ko ba Ramadan ba baya wuce raka'a goma sha ɗaya amma kai an baka dama ko ɗari za ka yi ta ƙarshe dai ya zama wuce raka'a ɗaya to siffar yadda ake wuce yadda annabi ya koyar ko dai kai raka'a daya fatiha da kul huwallahu in ka ga dama ka hada da falaki da nas ka sallame kai wuce ko kai shafa'i da wuce shi kuma su kala biyu annabi yake yin shafa'i da wutri shine kai